الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kwanan wata 29 ga watan zulqa'ada shekara 1446 hijira ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shine kuma ya dace da 27 ga watan biyar shekara 2025 shekara miladiya yan uwa zamu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala a cikin darasin mu na sifatus salah wallafar al-sheikh Muhammad Salih al-Uthaymeen alaihi rahmatullah amin yan uwa idan ba manta ba jiya muna karatu ne a cikin fasali na bakwai har yanzu babin da malam ya kulla din yi mana bayani akan sharɗin sallah wanda mun karanta sharɗi na farko da na biyu mun shiga na uku sharɗi na uku shine ijtinabun najasati shine lalle kafin mai sallah yayi sallah ta karba a wajen Allah subhanahu wataala sai ya kasance ya kubuta daga najasa daga ɓangarori guda uku ɓangare na farko shine jikinsa ya kasance babu najasa a jiki na biyu ya kasance tufafinsa da zai salla da shi babu najasa a jiki na uku ya kasance gurbin da zai salla a wajen babu najasa a wajen wanda malam ya gabatar mana dalilai a cikin hadisai na annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi za mu tashi daidai gaba da malai ce mas'alatu wata mas'ala lau ahdafal insanu da a ce mutum zai yi hadasi ya yi fitsari ko bayan gida ko wani abin da ke fita daga jikin mutum ya fita daga jikinsa wanda yake bayuwa zuwa ga karyewar alwala wasalla muhdithan sannan ya yi sallah da wannan hadasin nasa wa huwa nasin amma da mantuwa bai sani ba ita ce tambayar da malam amini ya je na ce insha Allah ta'ala wa kanta za mu tashi idan da mutum zai yi sallah da najasa a jiki da hadasi ba da najasa a jikinsa ba da hadasi akwai bambanci tsakanin najasa a jiki da hadasi na ce hadasi shine kamar mutum ya yi fitsari sai ya manta bai alola ba wannan yakan faru da yawa daga cikin mutane da yawa da wahala ka samu mutumin da bai taba afkawa cikin irin wannan ba wani lokaci zaka ga musamman mutumin da ya saba zama da alola in ka saba zama da alwala wani lokacin za ka je ka yi fitsari baka sani ba ba ka yi alwalan ba a lokacin ka manta kawai sai ka je ka yi sallah wani lokaci sai ka ga shaidan sai bayan ka gama sallah kuma sai tuna maka sai ce baka da alwala ba to irin wannan menene a hukuncinsa a shari'ance malai ce irin wannan alzamnahu bil wudu'i za mu lazamta masa ya koma ya sake yin alwala tunda yayi sallah babu alwala to je ka sake yin alwala wa i'adati salati sannan kuma ka rama wannan sallar da kai ta babu alula naqul zamu ce masa tawadda wa salli je kai alwala kai sallah na farko kenan nabi kuma walau annal insana inda a ce mutum asabat ku najasatu najasa za ta same shi a jikinsa a tufafinsa wa nasiya wa sallafiha shi ma sai ya manta yayi sallah da wannan najasar da take cikin tufafinsa qabla ghasli ghasliha kafin ya kai ga ga wanke ta malai ce lam yalzamhu al'iadatu shi kuma wannan rama wannan sallar bata lazamce shi ba ba lalle sai ya rama wani zai tambaya ce to me yasa wannan mantuwayi wannan ma mantuwayi wannan an ce rama wannan an ce ba sai ya rama ba me dalili malam zai ba mu amsan Allah yanzu fa'in ƙila idan wani mai faɗi ya faɗi ya ce malfarku mai bambanci tsakanin na farkon da na biyun fal jawab malai ce jawabi amsar da za a bayar sai a ce qalal ulama malamai suka ce amma min sunnati amma dalilin da zaka fahimta daga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda zai rabe maka waɗannan abubuwa guda biyu fali qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam shine saboda fadin annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi da ya faɗa a cikin hadisi yace la yaqbalu Allahu salata ahadikum Allah baya karɓar sallar ɗaya daga cikin ku kwata-kwata idan ɗaya daga cikin ku yi sallah Allah ba zai karɓa ba idza ahadafa idan yi hadisi hatta ya tawadda har sai yayi alwala yan uwa fahimci wannan Allah madaukakin sarki ba zai karɓi sallar ɗaya daga cikin ku ba idan yi hadisi ma'ana idan da za mu kaddara mutum ya yi fitsari ko ya bayan gida ko mazi ya fita daga jikinsa ko wadi to ba zai taɓa yin sallah Allah maɗaukin sarki ya karɓe ta ba hatta ya tawadda har sai yayi alwala me dalili saboda fitar wannan fitsarin ko bayan gida ko ɗaya daga cikin abubuwan da suke karya alwala din nan sun karya masa alwalarsa automatically so da ba zai dawo kuma yayi sallah babu alwala ba yin sallarsa haka to yayi sallah babu alwala koda da mantuwa ne ko da da mantuwa ne wannan hadisi yan uwa imam al-bukhari ya fitar da shi cikin kitabul wudu'i babu ma jaa fil wudu'i imam muslim ya fitar da shi a cikin kitabul wudu'i babu wujubi taharati lis-salati sai ma da yace walam yastafsil annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi bai rarrabe ba anan walam yaqul a cikin hadisin bai ce ba illa ayyakuna nasiyan sai dai ga wanda ya kasance mai mantuwa ba annabi bai faɗa haka ba annabi bai ce Allah baya karɓar sallar ɗaya daga cikin ku idan ya hadasi ba sai yayi alula annabi bai ƙara ya ce sai dai kuma mantawa yi ba a da annabi faɗi wannan kawai sai ya shiru sai malai ce fa na'khudha bil umumi tunda annabi haka ya faɗe shi bai rabe ba to mu ma sai mu ɗauki hadisin a gamansa gaba ɗayansa mai aiki da shi ba tare da mun ware wani abu daga ciki ba kada ka ce to wanda ya da mantuwa ba shi sallarsa a yi tayi tun da da mantuwa yi e mantuwar da ya ba shi da laifi a kanta amma sallar ta yi sallar ba za mu zo mu ji misalai masu kyau wanda za su fito mana da abin fili insha Allah ta'ala wa amma mas'alatun najasati amma mas'alan najasa wannan malam ya bayani game da hadasi ne shi ne mutumin da ɗaya daga cikin abin da ke fita daga jikin mutum ya fita a jikinsa ya karya masa alula shi mai hukuncinsa idan ya yi sallah da mantuwa a hakan bala ya ce sallarsa ba ce ba amma mutumin da shi na jasa ce ta taɓa tufafin sai zo yi sallah da mantuwa fa bala ce shi mai matsalarsa wannan hadisi za mu kawo domin mu nuna cewa lallai sallarsa shi ta yi sai mala ya ce fali annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wancan dai mala ya ba hadisi wannan fa sai ce saboda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kasance lamma alima anna fina alaihi qadaran yayin da annabi ya fahimci ya gane akwai najasa a jikin takalminsa a hadisin da makaranta ya je idan mu kumanta ba ko annabi yana cikin sallah sai ya cire takalminsa ya ajiye a hannunsa na hagu ya ƙara sallarsa a haka ƙarasa sallarsa ya a haka lokacin da annabi ya gane a jikin takalmin nasa akwai najasa bayan ya sallace wani bangare na sallar malin ce lam yasta anifi salata wa lam yabda min jadid annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi bai katse sallar ba ya fara ta daga farko annabi bai haka ba bai katse sallar ya faro ta daga farko ba inda a ce wannan najasar da take jikin takalmin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wanda ya sallaci farkon sallah zuwa lokacin da ya tuna da shi a kafarsa inda a ce sallar ta ba zai ci gaba da sallah me zai yi zai kaɗi sallar ne fara sabuwa ba haka ba ne amma sai annabi cire takalmin sai ajiye shi a gefe ya ƙarin sallarsa yan ku an fahimta kaga ƙarasa sallar da ya sai nuna cewa ta bayan da ta wuce wacce da takalmin ta yi ko ba ta ba an fahimta yan ku to kaga inda a ce ma ya ƙarasa sallar a haka sai ma sallar ta yi tunda da mantuwa ne wannan shine istinbatin da malam Uthaymeen ne a cikin hadisi yace walau kanat tubtiru inda a ce sallar tasa ta lalace ba ce ba labta da ahamin jadidin to ai da mun ga ya fara ta daga farko da sai katse ce to ai tunda na yarta a farko da takalmi mai najasa daidai yake da tufafinka mai najasa to bari in fara ta daga farko sai sako ta daga farko amma tunda ƙarasawa yi bibiyar sallai sallar ta yi hadha dalilun min as-sunnati malai ce wannan shine dalili daga sunna wanda zamu dauka a bangaren abin da ya shafi najasa sai malai ce dalilun min an-nadri amma dalili na bincike na ilimi wanda zai haifan maka da wasa kwakwalwa don fahimta matsalolin guda biyu gashi kamar haka malai ce tarkul wudu'i barin alwala lokacin da mutum zai sallah tarku ma'amuri barin abin da aka yi umarni da shi Allah subhanahu wata'ala ya ba mu umarni duk lokacin da za mu yi sallah mu yi mu yi alwala ya ayyuhal ladina amanu idza qumtum ila salati bi sayyi me فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين بقالوا لا بكينا قالوا لا كينا Allah ya mana umarni duk lokacin da za mu yi sallah mu yi alwala to kaga yin alwala a lokacin da mutum zai sallah umarni ne wassalatu bin najasati ita kuma mutum yayi sallah da najasa a jikinsa fi'lu mahdhurin aikata abin da aka hana ne abubuwa ne guda biyu abubuwa ne guda biyu barin abinda aka yi umarni da shi da kuma aikata abinda aka hana yan uwa da bambanci ku babu da bambanci ka bar abinda aka umarce ka ko kuma ka aikata abinda aka hana ka akwai bambanci to abubuwa ne guda biyu shi mutum ya yi sallah ba shi da alwala to ya bar abinda aka umarce shi amma addinin musulunci ya ce in za ka yi sallah kuma ka tabbatar babu najasa a jikinka haka ne to sai kai sallah da najasa a jikinka wannan kuma menene fi'ilul mahzuri ne aikata abin da aka haraka ne ayan fahimta yan uwa yawwa sai malam yace wa fi'ilul mahzuri shi aikata abin da aka hana ka a cikin ibada yuqdaru fihi bin nisyan wal jahl wal ikrah ana yin uzuri a cikin sa ana yin uzuri a kansa idan ya kasance mutum yayi shi ne da mantuwa ko da jahilci da rashin sani ko kuma tilasta shi aka yi to wannan ana yin afuwa a kansa abinda shari'a ta ce kar ka yi abu kaza kar ka yi abu kaza sai mutum ya je ya yi wannan abin fi'ilul mazuri kenan to in dai mutum bai sani ba ko da jahilci ya yi ko kuma tilasta shi aka yi wannan shari'a tana yin afuwa a kansa annabi kira da amince tsara tabbata a gare shi ya ce inna allaha tajawaza an ummati al khata'a والنسيان وما استكره عليه ba haka bane Allah madaukakin sarki ya yafewa ya tafiwa da al'umma ta abinda suka yi da mantuwa ko kuskure ko abinda aka tilasta mutum akan sa kaga wannan ya shafi me fi'ilul mahdhur malai to fi'ilul ma'muri shi ko aikata abinda aka umarce ka la yu'dharu fihi ba ayun uzuri akan sa illa annahu yasqatu anil ithm anhu al-ithm sai dai kuma jidda ba a yin afwa akan sa ba a cewa wanda ya tashi na da laifi yanzu misali mutumin da je sallah babu alwala amma ya manta ne ya manta ne zaka iya kasancewa ma limami ne kai ka je kai sallah wa mutane amma ka manta baka alwala ba saboda ka shiga ban daki ka fito baka alwala ba sai ka dauka kana da alwalar dazu ka manta ka shiga ban daki ka wuce gaba kai wa mutane sallah duk suna binka to kaga kowa daga cikin mamanka duka sallar ta yi haka ne inda sun yi ta yadda annabi ya koyar tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kowa sallar ta yi amma kai sallar ka bace ba to amma abin guda ɗaya ne kana da laifi shi limamin da ya shiga sallah babu alwala yana da laifi ba shi da laifi me yasa saboda mantuwa ce dan ku an fahimta an ɗauke masa laifi me yasa saboda mantuwa ba da ganganci yayi ba amma wannan sallar ta safa ba ta yi ba saboda ka je alwala sai zo ya sake sallah shi shi kadai yawa su ma musu samu jami'i shi kuma bai samu jami'i ba wali hada man fa'ala mahdura bala sai saboda haka ne duk wanda ya aikata abin da aka hana shi fil ihram a cikin ihrami na aikin haji yayi ihrami na aikin haji akwai abubuwan da malamai suke ce musu mahduratul ihram abubuwan da ake hana mai aikin haji idan ya riga ya sa ihrami idan ka sa ihrami akwai abubuwan da ba a yi misali ba a rufe fuska ba a sanya kaya ɗinkakku ba a aske gashi ba a yanke farce ba a sa turare ba a zakewa mace duk waɗannan abubuwan mahazur ne kun ga hanawa akai to sai mutum ya aikata su nasiyan da mantuwa au jahilan ko bai sani ba au makruhan ko tilasta shi aka simala ce falashe ya alai babu komai a gare shi amma idan mutum ya sani sai je zake musu ya aikata su waɗannan mazuratul ihram din to zai yi abin da ake ce masa alfidiyatu fansa zai fanshi kansa ta hanyar zubar da jini da yanka dabba amma an bai sani ba da mantuwa ne fa wannan babu komai a kansa wa man akala fi siyami nasiya ga wani misali wanda ya ci lokacin da yake cikin azumi nasiyan da mantuwa au jahilan ko bai sani ba au makruha ko an tilasta shi shi ma fala shay alai babu komai a gare shi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace wanda yake cikin azumi sai ya manta ya ci ko ya sha to falyutin masawmahu ya tuka azumin sa saboda me inna ma at'amahu Allah wa saqahu Allah madaukakin sarki ya ce da shi ya shayar da shi mutumin da yake cikin azumi sai ya ci ko ya sha wannan me yayi tarkul ma'mur ne ko fi'il mahzur an kun fahimci karatu fi'il mahzur mutumin da yake cikin azumi sai ya ci abinci ya bar abin da aka umarce shi ne ko ya aikata abin da aka hana shi yawwa ya aikata abin da aka hana shi ne tunda an ce aji wanda ke cikin yake fakulu washrabu hatta ya tabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr ku ci ku sha har sai farin zare ya bayyana daga bakin zare thumma atimmu siyama min ila al-layl sannan ku cika azumin ku zuwa dare wannan tsakanin daga bullowar alfajir zuwa bullowar rana ko faduwar rana an hana cin abinci kun ga hani ne aka yi sai mutum ya je ci abinci kun ga ya aikata abin da aka hana shi ko mutum ya aikata abin da aka hana shi to idan mutum ya yi haka da mantuwa azumin sai na babu abin da ya shafi shi an masa abuwa amma bari ba ku ɗaya misali ta ɗaya ɓangaren idan da a ce shi kuma abin nan tarkul ma'mur ne bar abinda aka umarce shi ne shi azumin ba umarce sa akai ba ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykum min siyam shi ai umarni ne ko to sai ka kaddara mutum rashin lafiya ta kama shi wannan uzuri ne ko ba uzuri bane uzuri ne saboda kai yana cikin rashin lafiya tun daga bullowar alfajir har faduwar rana bai iya samun dama yayi azumi ba saboda kai ya ci abincin sa a wannan take wannan abincin da ya ci ya nuna cewa bai yi ba bai yi azumi ba to amma ya bar azumi da ganganci bai bar azumi da ganganci ba saboda haka shari'a ta masa uzuri ba shi da laifi amma wannan azumin za a ce tun da ai da uzuri ba sai ya rama ba an fahimta wa idan mutum ya bar azumi da rashin lafiya yana rama ko baya rama an gane abubuwan kuwa sun fito fili ya yi ko kun ga wannan bangaren abin da ya shafi aikata abin da yake abin da aka hana shi ba a ce mutum ya rama ba a ce ai tun da karga kaci abinci azumin ka ya lalace ya kare ba ba a faɗa ka ba amma kun ga ɗaya hannun wanda ya rashin lafiya lokacin da yake cikin azumi bai yi azumi ba sai aka ce sai ya rama me dalili saboda tarkul ma'muri barin abin da aka umarce shi so da kadan mutumin da ya bar abin da aka umarce shi sai ya ne sai ya kawo shi malamin yana kawo maka waɗannan misalan dan ka fahimci cewa mutumin da ya alola mutumin da ya salla babu alwala ba da ganganci ba da mantuwa sai ya rama wannan sallah amma mutumin da ya salla da jikinsa akwai fitsari bai sani ba ko ya manta da shi ko jikinsa akwai mazi ko mani ya manta da shi ko mu ce mazi tunda mani ba na cisa bane mazi ya manta da shi ya salla da tufafin sai da ya gama sallah sai ya tuna to wannan sallar ta sa ta yi afallahu amma salafa insha Allah ta'ala yan ku an bayyana Allah ya sa mu dace malai ce wa salatuhu bi ghairi wudu'in sallarsa da zai yi ba tare da alwala ba nasiyan a cikin mantuwa laysa fiha ithmun wannan babu wani laifi a kanta li qawlihi ta'ala saboda fadin Allah subhanahu wa ta'ala da yace rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana a cikin karshen suratul baqara rabbana la tu'akhidna ya ubangiji kada ka rike mu kada ka kama mu in nasina in muka yi mantuwa aw akhtana ko muka yi kuskure kuma duk wannan addu'a da muke karantawa a cikin amalar rasul kuma yadda hadisi ya tabbata daga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi Allah madaukakin sarki ce na bawo duk addu'a da zaka yi a cikin amalar rasul Allah madaukakin sarki ce ya bawo لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا واعف عنا واغفر لنا دي زوا har ƙarshe sai Allah madaukakin sarki ce na ba ku na ba ku na ba ku so da haka duk lokacin da Allah madaukakin sarki ya saukar da rabbana la tu'akhidna ya ubangiji kada ka rike mu kada ka kama mu in nasina idan muka yi mantuwa au akhata ana ko kuma muka yi kuskure to wannan shine a ɗaya daga cikin mizar al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk abinda muka yi da mantuwa ko da kusuri Allah ba zai kamun ba mu fahimta idan kai ibada da mantuwa irin wannan an ce karama ba a ce kana da laifi ba wani zai ce to Allah ya ce ya yafe mana eh ai laifin aka dauke maka ba wai rama sallar ba an gane laifin aka dauke maka rabbana la tu'akhidna in nasina ya ubangiji kada ka kama mu idan mun yi mantuwa eh ba za a kama ka ba da laifi amma wannan ibada sai karama ta an fahimta ai kaddara cewa mutum yana sane mutum yana sane kawai sai je sallah ba tare da alwala ba wannan mai alani ya ce ya kafirta ba aka ce ba ومن صلى بغير وضوء عامدا ko sai ce me ko wa kafiru man salla bighairi wudu'in amidan wanda ya salla ba tare da alwala ba da ganganci yana sane sai ce fa huwa kafirun ya kafirta dai dai wannan magana ta mai Allah ta yi tsauri da yawa eh amma dai yana da laifi babba dan reni ne wa shari'a mutum kawai zai yi sallah babu alwala da laifi akan sa to wannan laifin da zai samu shi aka dauke idan kai shi da mutuwa amma sallah fa sai ka rama ta dan kuwa wannan kaida tana da tana da kyau mu fahimce ta shi zaba komai in kamar ta za a ce to ai shikenan ka tibul ka tibul ba mu fahimci wannan tarkul ma'muri wa fi'lul mahzuri tarkul ma'amuri wannan sai ka rama shi ko da an yafe maka amma fi'il ma'amuri ba ba sai ka rama shi Allah ya samu mu dace malaci lakinnaha salatun ghayru sahihatin sai dai sallah ce wacce take bata inganta ba fala sabra bi dhimmatu mutum baya kubutar da zimmarsa da yin wannan sallar mutum baya a sauke nauyin da ke kansa ta hanyar yin wannan sallar da ya babu alwala a'a ba za a kama shi da laifi ba amma abin da yake kansa na nauyin yin sallah bai sauka ba sai ya sake yin wata don wannan sallah babu ita ne bate ba bate ba fa yakuna muqaliban biha sai kasance ana neman sa da ya kawo wannan sallar a lokaci na gaba malai sai fas salatu ita sallah da kake ganin ta yataqaddamuha tatahirun lil qalbi lil qalbi wa tatahirun lil badani abubuwa guda biyu suke gabatan sallah wanda dole sai ka sai ka yi su kafin kai sallah ta karɓu na farko tana abin da yake gabata shi ne tsatahirun lilƙalbi tsarkake zuciya ya kasance mutum ya tsarkake zuciyarsa daga shirka duk mutumin da yake da shirka ba musulmi ba ne ko yi sallah Allah ba zai karɓa ba don sharaɗin karɓar aiki mafi girma shi ne imani shi ne imani shi sa Allah maɗaukin sarki ce ai wallazi na kafaru a amaluhum kasarabin biqi'atin yahsabuhu dhama'anu mai ma'a حتى إذا جاءه لم يجده شيئا وجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب Allah ya ce wadda suka kafarta a amaluhu duk aikin da za su ta yi a duniya su ciyar su sada zumunci su yi tariki su yi duk wani abu na kyautata wa mutane kaga suna cikin abubuwa sai Allah ya ce aikin su yadda yake shine ka sarabin biqiati yahsabu zam'an kai ka ce ka walwali ne ya ce wanda rana take ƙara mata haske daga nesa kana hango ta kamar ruwa mai kishin ruwa daga nesa jar anguwa kamar ruwa ne aikin sa haka yake in kana tafiya akan titi ana rana sai kan ganin gaban ka ga wani haske nan kamar ruwa ne yake kadawa haka hatta idza ja'ahu haske mutun ya je kusa da wannan abin sai me lam yajidu shan sai ga babu komai wafahu hisabahu sai samu Allah madaukakin sarki kuma ya cika masa hisabinsa ya masa hisabinsa daidai aikinsa to duk kafiri haka aikinsa yake duk abin da zai Allah ba zai karba ba saboda haka babban abin da ake dorawa ake ajewa dora imani akai dora aiki akai yan uwa shine imani duk mutumin da bashi da imani babu kalmar shahada da tarar shi ko aiki Allah ba zai karba ba to shi sa abu na farko da yake gabatar sallah sai mutum ya tsarkake zuciyarsa daga shirka shine tatahirun lil qalbi abu na biyu kuma tatahirun lil badani kafin kai sallah ita ma Allah ya karba sai ka tsarkake gangan jikinka sai ya kasance jikinka babu na tasa di yadda ka zo kai sallaka mai kyau idan akwai najasa a jikinka kuma ka sani wannan sallar babu ita babu abin da Allah madaukakin sarki zai saboda me sharadi ne na karɓar sallah mai tsarki a tsarkin gangan jikinka buga da tsarkin inda zaka yi sallah malai ce tatahiru lil badan yakunu bil wudu'i shi tsarkake jiki kuma yana kasancewa ne ta hanyar yin alula idan mutum ya alula to ya tsarkake jikinsa min al hadath al asghar daga karamin hadasi wal ghusl ko kuma tsarkake jiki zai kasance da yin wanka min al hadath al akbar daga babban hadasi idan abin da ke tattare da mutum na babban hadasi wa tatahiru al badan min al najasati haka kuma da tsarkake a mutum ya tsarkake jikinsa daga najasoshi wata tsahiru siyabi da tsarkake tufafi wata tsahiru buƙati da kuma tsarkake gurbin da mutum zai salla a wajen kullu haza malici kaga duk waɗannan abubuwan tsarkake jiki tufafi gurin sallah dukkaninsu ta'azimul lishaniya na nuna maka girmama sha'anin sallah ka gane cewa lalle sallah al'amari ce mai girma a wajen Allah subhanahu wataala inna halaka biratun illa alal khashi'ina lalle sallah tana da babban sha'ani kamar yadda Allah ya faɗa tana da girman sha'ani malai ce at-tathhirul badani tsarki na jiki fi qaulillahi ta'ala zamu fahimce shi a cikin faɗin Allah madaukakin sarki da yace hina zakara ayatul wudu'i lokacin da ya ambaci ayar alwala a cikin suratul ma'ida wal ghusli da wanka wacce yammu da temama ayat ta tattare su a waje guda wa qala sai da karshe sai Allah madaukakin sarki ce ma yuridu Allahu liyaj'ala alaykum min haraj ba Allah madaukakin sarki yana nufi bane ya sanya muku kunci ko nauyi ko matsi akan ku Allah baya nufi ya dora muku wani kunci ko wahala a tattar da ku walakin sai dai yuridu yutahhirakum Allah yana so ne ya tsarkake ku sakamakon umarnin da ya muku a sama mai umarnin da ya muku a sama shine alwala da wanka da kuma taimama wannan Allah ya kawo muku su ne don ya tsarkake ku wani mutimma ni'matahu ya kuma cika ni'imarsa alaikum a kanku la'allakum tashkuruna fatan ka gode masa fatan ka kwa gane irin wannan ni'imomi masu ɗimbin yawa da Allah subhanahu wataala ya muku kuma yi godiya a gare shi Allah madaukakin sarki ya samu dace ina gani sai mu dakata anan a sati mai sai mutashi wa tathirul qalbi shine tsarki na zuciya abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskure da muka yi ko tuntuban harshe Allah subhanahu wataala ya fi mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa la hawla